بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya saukar da alkur'ani akan bawansa kuma manzansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana yi wa mutane bushara yana musu gargadi kuma yana kira zuwa ga Allah kuma manzo Allah ya zama tauraro ya zama wata mai haske mai haskaka al'umma Allah shi ne ya halicci sammai duka, shi ya halicci ƙasa duka a cikin kwanaki guda shida. Sannan ya daidaita a kan al'arshinsa tabaraka wa ta'ala. Allah ya saukar da Alƙur'ani ga annabi Muhammad sallallahu Alaihi sallama ya ba shi umarni da shi da al'ummarsa a yi kaza a bar kaza. do's and don't a yi kar a yi ƙwar'ani a cike yake da dokoki na ya ce a aikata ko kuma a bari duk musulmi da ya karanta alƙwar'ani kuma yake aiki da alƙwar'ani to dole ne ya zama yana ɗaukan doka a ciki na ya aikata ko kuma ya bari shi yasa ake so duk musulmi ya yi ƙoƙari ya san ƙur'ani ya san ma'anar alƙur'ani mai girma ka iya karanta jarida kana ganewa duk wani news da za a faɗa kana ganewa ka iya turanci ka iya french ka iya ka iya ka iya amma magana allah da yake magana da kai wanda kuma zai tambaye ka a kan shi yau kiyama ba ka ji ina za a zauna lafiya dokan da Allah ya gaya maka ya ce ka yi karkai ba ka ji ba ka karantawa to ya za a samu rahama duk wanda ya damu da abu in aka ba shi takarda ai zai karanta to yau musulmi sun wayi gari da yawansu akwai wanda ba sa karanta ƙur'anin ma ba su iya shi ba ba su kuma shirya su iya shi ba ba su san shi ba kuma ba sa sauraron ma'anarsa shaidan ya hana mu mu ji ma me Allah yake faɗa a cikin alƙur'ani shaidan ya ƙi bar mu mun kama wani abu daban na duniya wanda ba shi ne zai tsirantar da mu ba Allah ya saka lada mai tarin yawa akan karanta alƙur'anin nan karanta shi kawai da ka buɗe ka karanta lada duk duniya ba abin da ya kai alƙur'ani yawan lada ka karanta babu shi amma yau waye yake karanta ƙur'anin a cikin mu kamar yadda ya kamata lokacin da muke ba wa wayoyinmu muna duba waya hours da minutes da seconds da wayoyinmu suke cinye mana alkur'ani baya ci mana wannan lokaci mun manta da shi amma kuma a nan ne fa aka ce za mu ɗauki dokan Allah ku yi ko kar ku yi da haka al'umma suna barci halaka ta zo wa mutane sai wanda Allah ya zaɓa ka mai da hankali ka rinka jin mai malamai suke faɗa mai Allah ya ce duk inda aka jawo aya saka kunnen ka gani mai Allah ya faɗa ko an faɗi doka a kanka don ka gyara in an ce kada a yi buɗe kunnen ka gaji ko kana aikata wannan mummunan aikin don ka gyara makaranta ka kai 'ya'yanka ka kai kanka inda za ka koyi karanta magana Allah akwai abun kunya da ya wuce ka mutu ka je gaban Allah ranar alkiyama ka tsaya gabansa ka ce ya Allah ban iya karanta magana ka ba akwai abin kunya da ya wuce ka je gaban Allah ranar tashi alkiyama ka ce ya Allah ba na jin abin da ka faɗa tun da na rayu a duniya duk abin da kake faɗa a cikin Qur'ani ba na ji ba na fahimta kuma ban je makaranta aka koya min ba amma ka iya neman kuɗi tara kuɗi ka iya tara duniya ka iya ga wancan ya tara ya mutu baka yi hankali ba wancan ma ya tara ya mutu baka yi hankali ba wancan ma ta tara ta mutu baka yi hankali ba kai ma zaka tara kuma zaka mutu kuma wannan kudin da ka tara ba shine Allah ya damu ka tara ba mulkin da kake nema ba shine Allah ya damu ka nema ba ka san Allah ya'rifuni qabla an ta'buduni fa in lam ta'rifuni fa kaifa ta'buduni ku sanni kafin ku bai bauta mini idan ba ku sanni ba yaya za ku bai bauta mini yaya ba ka san Allah ba za ka ce kana bautan Allah to yaya ake sanin Allah ba a karanta Qur'ani ba amma yau makarantar Qur'ani ba ta da daraja idan mutane ba ta da kima makarantar Qur'ani ba kuɗin kirki ga can inda ake biyan school fees kuɗi da yawa amma makarantar Qur'ani babu malamin Qur'ani bai da salary mai kyau bai da albashi mai kyau saboda ba a damu da abin da yake koyarwa ba wannan shine blueprint na wannan al'umma ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mu gyara halinmu kafin mutuwa ta zo ta same mu mu sani cewa a cikin wannan alkur'anin ne za a kafa mana doka mu yi kokar mu wannan hudu ba tana magana ne akan dokoki da Allah ya kafa a cikin alkur'ani ya ce a yi ko kada a yi Allah ya faɗa cewa wannan alkur'anin ɗaukaka ne gare ka yau Muhammadu da kai da mutanenka duk wanda ya rike wannan alqur'ani ya san me yake cikin sa to yana cikin daukaka wa innahu la dhikrun laka wa liqaumika wa sawfa tusalun wa innahu la sharafun laka kenan daukaka ne gare ka ya Muhammadu da kai da mutanenka duk wanda ya rike qur'ani ya san shi aiki da shi zai samu matsayi babba zai samu daukaka amma yanzu abin da ya dame mu yaronka yana tashi turanci kake so ya fara iyawa ba wai ya iya karanta qur'ani ba ba wai ya iya salatin annabi ba ba wai ya iya la ilaha illallah ba a'a let him speak fluent english but you don't know how to recite the holy quran and you also you don't know how to recite the quran shame on you and you put your family into shame again. And you will regret in the day of judgment. You will regret.
ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا
alƙur'ani littafi ne da yake akwai falala da yawa a cikin alƙur'ani akwai al'awamir akwai annawadi akwai abubuwan da Allah ya halatta akwai abubuwan da Allah ya haramta duka gaba ɗaya manzon Allah ya yi kwalliya da wannan hali da umarni da Allah ya yi aka tambayi na na Aisha menene halin annabi what is the habit of holy prophet sallallahu alaihi wasallam ta ce habit ɗin annabi har manzan Allah is the blueprint of the teachings of the Holy Quran. Abinda Qur'ani ya koyar shine abinda annabi yake aikatawa kawai. In kana so ka gane me halin manzon Allah ka je ka karanta Qur'ani kawai ka tambayi kowa. Duk abinda Qur'ani yace aikata annabi shi yake aikatawa kawai. Ana so musulmi an yatakhallaka bi akhlaqil Qur'an ya zama yana da hali irin hali na alkur'ani mai girma da ladubbai madaukaka na alkur'ani mai girma daga cikin abin da qur'ani ya koya mana ya ce mu ɗabi'a mai kyau mu zama ana koyi da mu da hali mai kyau kowa ya zama mutumin kirki ya zama halinka yana da kyau wani zai gani ya yi koyi da kai kar ka aikata halin da za a ce kai a'udhu billah a'udhu billah kai wannan ba kyau wannan kai kai kai Qur'ani baya so wannan ana so mu yi hali mai kyau wanda kowa zai gani yayi koyi da mu shi yasa duk wanda yake karanta Qur'ani kuma yana umartar mutane da su yi ko kar su yi to ya kamata a fara ganin shi ya fara kamantawa baba a gida ya ce kar a yi kaza kar a yi kaza to kai ma a ga kai ne na farko wajen kulawa ya kai baba malami da ya wa'azi a daina kaza a bari a bari a bari to ya kamata a ga shi ne a gaba la tanha an khuluqin wa ta'tiya mislahu arun alayka idha fa'alta azimu haka zo ka hana wani hali ka ce kada a aikata hali kaza amma kuma kai ka kewaye ka zama kai kana aikata wannan halin kar ka yi abun kunya a gare ka in ka aikata haka abin kunya ne mai girma gare ka ka saba wa abin da qur'ani ya ce ka aikata a matsayinka na musulmi ba mu da wani littafi da zai ba mu doka mu yi kokar mu yi sama da alqur'ani duk wani magana yana bayan na alqur'ani wannan shine imani na gaskiya maganar duk da za a faɗa ina ce ta dan adam ne to akwai wanda maganar sa ya kai na Allah girma babu haka Allah shine Allah tabaraka wa ta'ala shine madaukaki shine babba mai matsayi mai kima in yace ai dole ai in yace a bari dole a bari tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa me yasa kuke faɗan irin abin da ba ku aikatawa lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan inda Allah an taqulu ma la taf'alun abun fushi ne babba abun azaba ne babba a wajen Allah mutum yana faɗin magana shi kuma baya aikata abun yaya yaranka za su ga girmanka a gida ka ce su daina ƙarya kai ne gida kuma kana ƙarya yaya yaranka za su ganka da daraja ka da yara ba sa zuwa sallah masallaci kai kuma ana ganin ka kana kwance a gida ba ka fita masallaci a'a ka aikata mai kyau kada ka aikata mummuna da ka ya ku ƴan uwana cikin abin da Qur'ani yace mu yi yace mu yi cefako mu ciyar mu shayar mu bawa mara shi mu bawa wanda bai da shi wanda yake cikin yunwa dan adam mu taimake shi mu kori yunwa a jikinsa mu ba shi abinci dabba dabba dabba kare in ka ciyar da shi abinci ko ka shayar da shi abin sha Allah yana iya gafarta maka zunubinka akwai mata karuwa karuwa mai zina mai laifi annabi ya ba da labari tana cikin laifinta ta zo ta tarar da kare yana bukatar ruwa ishi ruwa ruwa yana cin ƙasa saboda ruwa ba ruwa kare yana cin ƙasa ba ruwa ta shiga rijiya ta ɗebo wa kare ruwa da takalminta saboda ba guga ta ba wa kare sha Allah ya ce ki je an yafe miki zurbe ki gaba da to ina ga wanda ya ba wa dan adam abinci yau ga mutanen mu suna mutuwa da yunwa talauci mu nawa Afirka suna cikin yunwa da talauci wani ya tara kuɗi ya tara ya tara ya tara bai san iya adadin abin da ya tara ba bai san ina zai kai kuɗin da ya tara da dukiyar da ya tara da abincin da ya tara da kadarar da ya tara ba bai san inda zai kai ba amma kuma yana da gajeren kwana bai sani ba ashe bai zai daɗe a duniya ba Allah ce wa an fiƙo fi sabilillah ku ciyar ku bayar in an ce kalmar infaki malaman tafsiri su ce da ciyarwa da abinci da cire kuɗi a bayan ai aikin Allah a taimaki gajiyayyu a taimaki ƴan uwa a taimaki dangi a taimaki mabukata a taimaki marashi a taimakawa marayu a taimakawa talakawa a taimakawa iyaye a taimakawa kaza a taimaka duk sunansa infaq ba sai ciyar da abinci kawai ba cire kuɗi ma infaq ne Allah ya faɗa infaq infaq a ciyar a ciyar alƙur'ani ya fi guri tamanin ya ce a ciyar a ciyar a ciyar a ciyar a taimaka a taimaka a taimaka in kai musulmi ne na ƙwarai to duk inda kake ya zama kana da program na taimakon mutane kowa ya taimaki wanda yake na kusa da shi kai Allah ya baka ya baka kun yi alkawari ne da Allah ya ce dole sai ya baka haka kawai ya ɗauka ya baka yaya kai za a rinka baka daga sama kai kuma ba za ka ɗauka ka ba wani ba kawai sai dai ka tara baka da tausayi baka da jin kai kana ganin yan uwanka suna cikin talauci kana tarawa ina za ka je da shi ka taba ga wanda ya mutu aka binne shi da kuɗinsa ko an binne shi da shi ma kaga kuɗin zai masa amfani ka taba ganin mai mulki da aka binne shi da mulkinsa ka taba ganin mai sarauta da aka binne shi da sarautarsa ka taba ganin mai kadara da shaguna da motoci da filaye da gidaje da buildings apartment apartment apartment apartment ka taba gani wanda aka hada masa aka tafi da shi ka taba ga wanda aka bi shi da motocinsa aka binne shi da shi me zai da su sun kare a nan duniya kawai amfanin su da haka qur'ani ya ce mu ciyar mu taimaka kar ku malle hannu ku rike ku yi bayarwa kar ku yi to yau matsalan ba ma taimakon danginmu ba ma taimakon iyayenmu ba ma taimakon kannanmu ba ma taimakon na kusa da mu ba ma taimakon makota duk wanda aka ce a taimaka ba a taimaka masa sai kaɗan daga cikin mutane ne suke da kishin taimako ballantana kuma a taimaki masallaci ko a taimaki da'awa ko a taimaki addini wayyo inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu musuluncinmu ya ƙare akan bara da roƙo duk abin da ake so za a yi wa musulunci aiki sai an zo ana jama'a don Allah ku taimaka kamar cewa ake don Allah ku yi abin da zai sa ku aljanna ba sai an yi bara sai an yi roƙo sai an yi dabara sai an yi wayo kafin a tara kuɗi da za a yi wa Allah aiki sai an rarrashi mutane sai an yi kaza sai an yi kaza sai an yi kaza haka kawai su zo su ɗauka su bayar ba za su bayar ba amma a banza mutum zai je kashe kudinsa a gida abinda bai zai masa amfani ba ko a kasuwa ko a wani guri addini ya zama yana rayuwa akan bara da roƙo waye ke da imanin da zai taimaka wa addinin musulunci ya cire kuɗi yayi wa Allah aiki ya rinka jin a ransa wannan nayi don Allah ne ba don ko mutane ba wani in yayi ma sai an san yayi dole sai an faɗa yayi in ba faɗa ba ba zai sake bayarwa ba musulmi fa an kauce abin da ƙur'ani ya karanta wata annabi ya ce a taimaka a taimaka a taimaka sai na abubakar ya je ɗebo dukiyarsa gaba ɗaya abin da ya mallaka a duniya duka ya ce ya rasu gashi manzo Allah ce mai kabar wa iyalinka da matanka da yayanka ya ce na bar musu Allah wa rasuluhu na bar musu Allah na bar musu manzo Allah ka je ka karanta a tarihi bayan annabi bayan abubakar ya ba wa annabi wannan kuɗi ya talauci ka je ka tambaya ka ji bayan ya bayar duka ya talauci Allah ne ya linka masa ya dawo masa da abin da ya bayar wa ma anfaqtu min shay'in wa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin Allah ya ce duk abin da kuka bayar Allah sai ya maye muku shine mafi alkhairin masu azurtawa duk abin da ka cire ka bayar aljihunka in dai ka bayar to ka shirya kawai Allah zai dawo maka da kayanka tun a nan duniya kafin ka je lahira wallahi kuma idan ka je lahira kuma kana da shi me yasa mutane suke rowa ba sa taimakon yan uwansu ba sa taimakon danginsu ba sa taimakon addini Allah ce ga ku waɗannan tud'auna da tunfiqu fi sabilillah fa minkum man yabkhal wa man yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsi wallahu al-ghaniy wa antum al-fuqara wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la takunu amsalakum ana kiran ku ku zo ku taimaki addinin Allah a cikin ku akwai masu rowa in ji Allah duk wanda ya rowa a cikin ku yayi kansa rowa ne Allah mawadaci ne ku ne talakawa in kuka juya wa Allah baya Allah zai canja wasu ba ku ba ku mutu Allah ya kawo wasu masu yi wa Allah aiki haka Qur'ani yace wa in tatawallaw yusabbil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum kuma ba za su zama irin ku ba haka yan uwa musulmi mu sani cewa cikin abinda alqur'ani ya umarce mu mu taimaka mu'agaza والذين صبروا ابتغاء ربهم وشي ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا سكي حقوري suna neman yardar ubangiji suka ciyar daga abin da muka ba su a koye da bayyane duka abu huraira yake cewa ba mai ƙarfi ba ne a cikinku annabi ya ce laisa shadidu bi sarwa ba mai ƙarfi a cikinku shine wanda in an zo kokawa yana ɗaga mutum ya buga shi ba a'a ba shi ba ne walakin na shadid mai ƙarfi shine wanda yake mallakan zuciyarsa inda al-ghadab mahallu shahid mai ƙarfi a cikinku shine wanda yake yana iya sarrafa zuciyarsa ko ta ce kar ya yi aikin alheri zai ce zan yi din dole haka kuma ta umarce shi da abin fushi yana yatsa zuciyar ya aikata abin alkhairi dan wana musulmi qur'ani cikin abin da ya mana umarni akwai bayar da amana menene amana duk abin da aka amince maka addil amanata ila man itamanak wanda ya aminta da kai ya baka kuɗi ko ya baka kadara ko ya baka magana ya ce rike ko ya baka ajiya to ka mayar masa da kayansa kamar yadda ya baka wala takun man khanak kar ka ha'inci wanda ya ha'ince ka in wani yayi disappointing ɗinka wani ya ci mutuncinka ko ya ci amananka kai kai karama kai karka ce kai ma bari ka ci amanarsa karka yi haka ba ta ba duk wanda ya karbi kayan amana to ya mayar mulki amana ne mulki shugabanci tun daga kan shugaban ƙasa har mai share masallaci shi ma amana ne mai share kasuwa ana biyan sa kuɗi shi ma amana ne gidanka amana ne ba kai mai gida bane ba kana da mata ba Allah ya baka amanan su ne ba kana da yaya ba ‘ya'yanka amana ne sai an tambaye ka. Ba kyamara, amma akwai kyamara Allah tana kallo, ka mayar masa kayansa. Amana ne. Wanda kuna kasuwanci da shi ya baka kuɗi, ya yarda da kai, ya ce ga kuɗi mu je mu business, karkace masa kuɗinsa. Duk abin da ya faru, musulmin kirki, ka yi bayani ka bashi hakkinka, hakkinsa ka ɗauki hakkinka. wanda ya baka diya ya ka aura yarsa ne yana son ta ya ɗauka ya baka ya fitar da ita daga gidan shi ya danka maka ka tafi da ita taimaka abinci da safe taimaka da rana taimaka da daddare ka zo ka biya bukatanka na sha'awa a kanta ta maka shara ta maka wanki ta yi wa 'ya'yanka tarbiyya ta yi maka gadi a gida ta kula maka da arzikinka shikenan kuma sai ka zo ka ci mutuncin ta sai ka dake ta sai ka zage ta sai ka bar ta da yunwa sai ka tura ta wallahi ka ci amana sai Allah ya tambaye ka yaya da ake ba ku ku aura amana ne ba za ka gane wannan karatun ba sai ranar da kai ka aurar da diyarka ka ba wa wani ya mai da ita kamar baiwa haka matanmu suke mana aiki da safe aiki da rana aiki da daddare sun gama gajiya kuma da daddare mu zo mu biya bukata akan su na sha'awa ta zo za ta baka abu sai ta tsuguna in ta maka laifi ka zazzage ta wani ma in ya zo zagi sai ya hada da uwarta da ubanta da ita duka ya hada ya zaga maciyin amana mai yaudari ma'ayyanci wasu da yawa wallahi za su shiga wuta ne akan matansu saboda cin amana mutum ya ɗauki ‘yarka, ‘yarsa ya baka, ka wulakanta ta, ka tozarta ta, ka bata da yunwa, ka ɗinka riga mai kyau, matanka yana saka tsumma, ka ci mai kyau a kasuwa, matanka cikin yawa, ka je duk inda za ka je matanka yana wahala, yana gida, ba magana mai daɗi, ka kwana kana hira da matan banza kana chatting, you are always laughing and screaming. kana dariya akan wayanka amma matanka baka mata dariya saboda baiwa ce yar wani ne aka dauko maka kame da ita baiwa ka zage ta ka wulakanta ta ka ci mutuncinta ka tozartar da ita kuma kana so idan ka aurar da yarka wai a girmama ta a ƙarya kake wallahi amana amana da yawa Allah ya ce ya yi wallazi na amanu la ta hunun lahawar rasul ya ku masu imani kar ku ha'inci Allah ha'inci shine cin amana kar ku ha'inci Allah kar ku ha'inci manzan Allah wa takunu amanatikum ku ci amana ku antum ta'lamuna kuna sani kar ku yaka ba kyau in wani ya ci naka amanan kai karkaci yau amana ta yi wahala ƙur'ani dai ya yi ta magana amma ba aiki da wannan sai kaɗan daga cikin mutane ka tara kuɗinka ka sha wahala ka kira ɗan uwanka ka ce wani zo mu business ga miliyon kaza mu buɗe shago ga miliyon kaza mu nemo kaya muna sayarwa ga miliyon kaza ka zauna muna kaza muna kaza insha Allah kana ba shi kuɗin nan zai fara tunanin zai gina katon gida irin naka zai nemo jarmace a turai ya ajiye a gida zai fara hawa mota irin naka da kudin mutane mutane akwai wanda suna da kudi da yawa suna so su bayar a business su taimaki yan uwansu amma ba amana don haka sun yarda su yi ta barin kudin a banki kawai su musu su bar kudin sun fi yarda da wannan saboda in ka dauka waye zai rike maka gaskiya ni da wani na yi magana da shi yana da kuɗi na ce ka investin business ya ce malam ba business ba waye zai rike amana waye ya ce ba zan ɗauki kuɗi na ba wani yaro dare ɗaya cinye ya sa min hawan jini ba ba zai yi ba ya ce zan ajiye kuɗi na a banki ina duba alat ina ganin figures ina ganin numbers in ji daɗi ne bacci akan na ɗauki kuɗi na da ba wani yaro a banza ya je yana neman mata yana shan giya yana iskanci a gari yana yawo ya kashe min kuɗi ba wani da kotun da zan kai shi a ɗaure shi ya biya ni kuɗi na ya ce baran yi ba gwanda in mutu na bar ‘ya'yana su gada ba zan ba da business ba an ba shi mota yana haya an siya masa sabon mota yana business yana haya ya je ya kai motan kasuwa ya sai da ita ya zo ya fashe da kuka ya ce ‘yan fashe da makami sun kama shi sun kwace mota ya je ya sai da mota ne an buɗe masa shago ana ciniki ana ciniki ana ciniki an zo lissafi shekara ya zo jari fiye da rabi babu ina kuɗi wala alhaji ban sani ba ya aka yi ashe ya je can bayan gari ya sai fila yana ta sayan fili yana ajiye takardu yana tarawa ka buɗe masa kayan biznes abu arziki shi ma ya je ya buɗe wani shago ƙarami irin wannan a wani guri ya sa yaronsa yana yana ɗiban kuɗinka yana zubawa a can in ka zo lissafi ga babu sai ce babu ya za ka yi shi ɗaure shi za ka yi ina za ka yi shi ba amana mutane ba su da gaskiya amana cin amana ya yi yawa cin amana a siyasa cin amana a kasuwa cin amana a gona cin amana a gida cin amana in ka yi wasa ɗanka da ka haifa ɗanka wallahi in ya kai wasa in ya mai da kai wawa sai ya ci amananka you are son your daughter kana jin tsoron waye za ka ɗauka ka ba shi amana daman magana kam ka keɓance wani a ɗaki ka yi magana ka ce wai kai ya gaya kowa ka bata lokaci wani malami ya ce sirri duk abin da aka ce sirri abin da yake cikin zuciyarka in ka buɗe baki kana faɗa iska tana ɗauka to ya zama ba sirri ba kawai ko matanka ne kaɗai ka gaya ba sirri ba ne kana gaya wa mutum magana zai je gurin mai shayi yana shan shayi kawai zai buga maganar nan kawai ya yaɗa ta sai dai ka ji magana ya shiga duniya kawai waye kike za ka kira shi da gaya wa magana waye ne ka mallaki kaza za ka ce kana da kaza kana da kaza sai ya haɗa baki a zo a maka sata ko ya turo a kashe ka amini da amini aboki da aboki ka yarda da shi ka yarda da shi ka aminta da shi kana zuwa da shi gidanka wajen matanka kuna cin abinci kuna gaisawa bayan ka yi tafiya sai ka ji an ce ya shiga gidanka yana neman matanka zai lalata ta an samu amini ya nemi matar matar amininsa abokin shi matan abokin shi mata da rauni sai da ya neme ta ya lalata ta ya yarda da shi ne ya kai shi gida so yanzu an waye gari sai ka rasa waye amini waye ka yarda da shi me yasa ba ma bin awamirul qur'an wa nawahil qur'an abinda qur'ani yace ayi da abinda qur'ani yace a bari ba ma bi mun ki ba ma aikatawa da haka ya koyan uwana Allah ya ce mu riko da amana Imam Ibn Kasir a karkashin wannan aya yace lalle Allah ya umarni bi ada'il amanati ila ahliha a bayar da amana ga masu wannan amana kada a cinye amana yace manzo Allah ya ce addil amanati ila man itamanat wala takhun man khanak ka bayar da amana ga wanda ya baka amana kada ka ainihin wato ha'inci wanda ya ha'ince ka ya zo a cikin hadisi ingantacce duk abin da aka baka na amana wallahi sai an tambaye ka a ranar tashi alkiyama ko wanda ya baka amanan bai tambaye ka ba amma sofa tus'alu anha yawmul qiyamati sai Allah ya tsaye da kai an tambaye ka ranar tashi alkiyama idan mutum ya rike amana da gaskiya fa yusabu ala zalika za a bashi lada wa idza khana yu'aqabu ala zalik idan yace amana to kuma sai an yi masa uquba akan wannan duk wanda yace amana sai Allah ya masa azaba mallan yanzu akwai cin amana da tauci yaro maraya babansa ya mutu ya bar masa kuɗi kanin baban ya zo a raba gado a ce yara ƙanana ne ba za a ba kuɗi ba kanin babansu zai riƙe ko yayan babansu zai rike wallahi in ba sa aka yi ba kafin yaran nan su girma wannan kanin baban ya cinye kuɗi duka ya gina sabon gida yana hawa mota mai kyau ya auri jajayen mata ya tura 'ya'yansa karatu kasashen waje da kuɗin ɗan uwansa da ya mutu yana cikin kabari abin da ke faruwa yanzu shine ka buga misali a kanka kai in ka faɗi ka mutu duk dukiyar da kake da shi wannan 'ya'yan naka ƙanana ƙanana in ka mutu ka bar su ba lalle su ci wannan dukiyar ba yayan ka din nan da kake gani ba lalle ne ya cika amana ya ba su ba ƙanin kan nan zai ga tun da ka mutu shikenan akwai da yawa waɗanda sun yi arziki ne bayan yayansu ya mutu ya an bar gado sun yi arziki da kuɗin gadon wasu ba wundi sai masa magana ya ci ya sha ya gina gida ya hau mota da kuɗin marayu innal ladina yakuluna amwalal yatama zulman innama yakuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira Allah ya ce masu cin dukiyar marayu masu cin dukiyar maraya wanda aka mutu aka bar masa yara marayu aka ba shi amanan kudinsu aka ba shi amanan gidaje aka ba shi amanan shaguna aka ba shi amanan kadarori aka ba shi aka ba shi aka ba shi ya hada ya riƙe ya cinye kudin yara Allah ya ce kana cin wuta ne a cikin cikinka innama lil hasri kadai yakuluna fi butunihim nara wuta suke ci a cikin cikin su yace kuma da sannu sai sun shiga wuta mai huruwa wa sayaslawna sa'ira duk wanda Allah ya dora masa wani nauyi ya ci amana nauyin da Allah ya bashi ba an dora maka hakkin mutane ba wallahi ko kudin masallaci kace wallahi sai ka biya ko kudin tasha ka ci sai ka biya duk wanda ya ci kudin wani ba nasa ba sai ya biya ka ci ka yi kiba ka saka riga ka hau mota ka canja gida ka tafi ingila ka je america ka je saudiya ka je dubai ka je duk inda za ka je ka gama yawon ka ka dawo tsuntsu ma ya yi yawo ya dawo ya faɗi ya mutu za ka gama yawace yawacen ka ka dawo tsufa ya kashe ka ka mutu da hawan jini da ciwon suga da ciwon kafa bakin ciki ya ishe ka ka tuna abin da ka ci na mutane kuma baka da kuɗin da zaka biya ka riga ka cinye kuma ba su yafe maka ba abu na ƙarshe da alƙur'ani ya umarce mu da shi cika cika cika mizani da kaili duk wanda yake awo awful kaila wala takunu min al-mukhsirin wazinu bil qisṭati al-mustaqim Allah ya ce ku cika ma'auni duk wanda zai auna ruwa ya cika ya sayar wanda zai auna dawa ya cika wanda zai auna masara ya cika mai auna fulawa mai auna shuga mai auna omo mai auna mai auna mai auna duwatsun da zaka auna da wanda zaka ɗora a sikeli a gani a biya ka da wanda zaka ɗauka ka zuba ku cika kada ku tauye wa mutane hakkinsu ويل للمضاففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين
بعضنا
ba a cika ma'auni yanzu yau abin da mutanenmu suke 'yan kasuwa idan mutum zai kai shinkafa kamfani za a siyar ko zai kai masara kamfani za a siyar ka san me suke yi tun daga jeji sai a bude buhun sai a zuba dutse duwatsu saboda ana aunawa ne da kilo nauyi mutumin ƙauye ko ɗan kasuwa zai siyo buhu dubu an ba shi ya siyo buhu dubu sai ya je ɗauko duwatsu duwatsu duwatsu duwatsu sai ya zuba sai a kai tirela sai ta zauna a kan kilo da motar ake aunawa a cire nauyin mota a cire nauyin kaya sai a ƙara masa millions of dollars millions of cds millions of naira millions of kaza a banza sai an je an zazzage za a yi amfani da shi sai a ga duwatsu kamfani da ya siya zai zo ne yana bi dubu ɗaya sai ya kwance ya gani kamfani zai yi da zai yi ba ba time ba amana wallahi mana abin da mutane suke kenan shinkafa da kake gani ana sayar da shinkafa ana sayar kamfanin shinkafa duk wani mai kamfanin shinkafa ku je ku tambaye shi ya gaya muku kun ga talaka da kuke gani ba da kirki talaka talaka yana kuka an zalunce shi talaka yana kuka an cuce shi talaka yana kuka baya da abinci talaka yana kuka baya da abin sha kaza kaza kaza kaza amma wallahi in talaka shi ma ya samu wuri halinsa ba da kyau malam sai mutum ya dauki shinkafa zai kai kasuwa za a sa shi ka san miski sai su zuba mata ruwa buhu guda sai a sa shi a ruwa in ya jika ya kumbura sai a sa shi a rana sai dan bushe ya ƙara nauyi sai a je a auna sikeli sai ya samu kuɗi da yawa me nono mai sai da nono sai ya ɗauko wani abu ya saka me kullun rashin gaskiya ko ina tafiful kai ya ku yan kwana waɗannan su ne abubuwan da ƙur'ani ya ce kar mu yi wannan nawahi ne alƙur'ani nawahi kan mu ci amana kada mu yi ƙarya kada mu yi zalunci mu cika ma'auni kar mu tauye to amma yau cika mudu ya zama wahala shi ma wani babi ne mai zaman kansa Allah ya mana afuwa Allah ya gyara halin mu Allah ya sa mu cika da imani Allah ya sa aljanna mu komar mu muna roƙon Allah Allah ya yafe mana Allah ya sa albarka a rayuwa muna addu'a ta musamman ga wannan masallaci babanmu da Allah ya masa rasuwa Alhaji Harun Abdulaziz Harun rahimahullah Allah gafarta masa Allah sa dan aljanna ne wannan sallah da muke yi a wannan masallaci Allah kai masa lada duk abin da ake na program addini Allah kai masa lada muna addu'a duk wanda ya zo sallah wannan masallaci Allah ya fi mai zunubinsa abinda aka faɗakar da mu mu gyara Allah ba mu ikon gyara wanda muke yi na daidai Allah ya taimake mu wanda muke na kuskure Allah ba mu ikon tuba ina addu'a ta musamman ga wannan ƙasa ta Ghana Allah sa albarka a ciki Allah ya bada lafiya zaman lafiya a ƙasar Ghana Allah ya kiyaye fadace fadace mun samu labari akwai wasu garuruka da ana fada ana zubar da jini ana kashe mutane Allah Allah kawo zaman lafiya Allah kawo zaman lafiya Allah kawo zaman lafiya Allah ya bada arziki Allah ya bada wadata Allah ya bada rufin asiri wannan ƙasa ta Ghana yau kwana ashirin da tara kenan ya saura za a yi zaben shugaban ƙasa da sauran kujeru muna addu'a wannan masallaci Allah ka sa a yi lafiya a gama lafiya Allah ka sa a yi lafiya a gama lafiya Allah ka kare duk tashin hankali Allah ka kare duk fitina Allah kuma ka bawa mai rabo sa'a wanda zai taimaki mutane ya taimaki al'umma jama'a ubangiji kai mana afuwa ka yafe mana Allah ji kan iyayenmu Allah ji kan magabatanmu Allah ya sa mu gama lafiya sauran kasashenmu na Afirka Nigeria